وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ تفسير منوتة رمضان شكرا دبو الإيد الريفدو da arba'in da bakwai hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin da shida miladiya a yau insha Allahu za mu yi majalasi na ashirin da ɗaya kuma muna cikin suratu Yunus jiya mun tsaya ƙarshen aya ta saba'in yau kuma za mu tashi a farkon aya ta saba'in da ɗaya inda Ubangiji ta ke cewa watlu alaihin na ba'anuhi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون
Ubangiji ta lace watlu alaihim ka karanta musu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka karanta Qurayshawa ka karanta kafirin Makka da sauran kafirin duniya naba'a nuhin labarin annabi Nuhu alaihi salam iz qala liqaumihi lokacin da ya ce wa mutanensa ya ƙaumi ya ku mutanena in kana kabura alaikum maƙami idan zamana a cikinku ya yi muku girma ba kwaso wa tazkiri bi ayatillah da gargaɗin da nake yi muku da ayoyin ubangiji ta'ala da hujjoji to ku yi duk abin da kuka ga dama shine ma'anan shine jawabin magana fa'alallahi tawakkaltu ni na dogara ga Allah ne fa'ajmi'u amrakum ku je ku tattara makircinku da zagon ƙasanku da ƙulle-ƙullenku wa shuraka a kun da abubuwan da kuke bauta in duk ku haɗa kai da su ku yi makircin sun malayakun amurkun alaikun gummatan sannan kada al'amarinku ya zama rufa-rufa ku yi shi a bayyane dalla-dalla kowa ya gane sun maƙazo alayya sannan ku afka mini ko ku yi hukunci a gare ni ma'ana ku min duk abin da kuka ga daman ku mini na barna wala na makirci wala tunzirun kada ku saurara mini ni na dogara ga Allah ba abin da zai same ni sai abin da Allah ya kaddara wallan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ba abin da zai same ni sai abin da Allah ya kaddara mini Allah shine majibincin al'amurana kuma ubangiji ta'ala a gare shi ne mu'mine suke dogaro to wannan tawakkali ne irin na annabawa da kuma jarunta irin na annabawa ai ko wa'azin nan ma ba na annabta ba ba annabi ba kai saka yi shi ba sai in ka jarumi ne in kaga kayi shi irin na annabawa to jarumi ne kai amma ba haka ba sai dai ka dinga duba me yake wa mutane daɗi me suka fi so abin da zai sa su nishaɗi ka dinga tsintowa ka can ko can ka can ko can kana musu kaga wannan kuma kana musu abin da suke so ne amma idan zaka gargade su ka kunkushe su da ayoyin ubangiji ta'ala kai musu kacce kacce inda ya kamata ka musu ka gaya musu gaskiya to wallahi sai ka zama jarumi sai ka zama mai tawakkali ga Allah subhanahu wataala to haka dukkan annaba suke masu tawakkali ga Allah ne jarumai ne suna faɗan gaskiya a duk inda take wajil haqqa walau kana murran ka faɗi gaskiya ko da tana da ɗaci ko za ta yi wa ne daɗi ko ba za ta yi wa ne daɗi ba ka faɗe ta wannan sai jarumi mai tawakkali ga Allah to shi na nan annabi Nuhu yake cewa ba zai fasa zama a cikin sun ba ba zai fasa musu wa'azin ba duk da cewa hakan baya musu daɗi amma abin da zai gaya musu shi ba zai hana su duk abin da za su je su yi ba na makirci su je su yi kulle kullen su duk da za su iya kuma a fili ma kar ma su yi wani boye boye kar ya zama ma wani wanda ake kulle kullen da shi bai gane ba su yi dalla dalla su masa makirci shi ya dogara ga Allah ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya kaddara masa kuma ba zai fasa wa'azi ba ba zai fasa wato ainihin gargadi ba to ka haka dukkan kuma annaba gaba ɗaya suke ba wanda ya kai su jarunta babu wanda ya kai su haƙuri ba wanda ya kai su tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala manzo Allah sai suma ana dawa daga yaƙi ya kwanta a gindin wata bishiya da takobinsa wani kafir ya zo ya lallaba yana bacci ya zo ya zare takobin manzo sama ya tashi ya nuna masa takobin ya ce manyan na uka minni wa dai hana na kashe ka manzo sama bai tsori ta ba ya ce Allah ya ce Allah ne zai hana ka kashe ni kawai sai anon sai kama rawa sai takobin ya faɗi shi kuma manzo sama ya ɗauki takobin ya nuna masa ya ce to kai kuma manyan na uka minni wa zai hana in kashe ka sai ya ce to ai kai babban mutum ne mai daraja dan mai daraja an san ku da afuwa shikenan sai manzo sama ce je kana maka afuwa kuma wanne za ya zama sababi ya musulunta ya je wajen mutanen sa yana bada labari yace ji'tukum min indi khairin nas na zo muku wajen wanda yafi kowa alheri a cikin mutane to wannan shine jarunta irin ta abin nan irin irin ta annabawa lokacin da aka je yakin Hunain aka tarwatse aika wa sabai ruwan kibiya aka musu kwanton bauna a wani kuri aka musu ruwan kibau duk suka tarwatse amma manzo sama yana cewa halumma ilayya ana rasulullah halumma ilayya ku zo waje na ni ne manzon Allah ku zo anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ni annabin Allah ne ba da ƙarya ba ni dan abdul muttalib ku zo waje na ku zo to haka annaban Allah suke da suke da jarunta babu tsoro babu tsoro a tare da su saboda haka ana annabi ne yana ga wasu ni fa bazan dina wa'azi ba bazan dina ba duk abin da za ku je ku je ku yi daidai ne ya muku daɗi ko bai muku daɗi ba ku je duk abin da za ku yi ku yi amma la ni ba zan saurara muku ko daida da minti ɗaya ba kuma ba na tsoron ku ku je ku yi duk abin da za ku yi haka da a cikin suratu hudu Allah ta'ala ya ce annabi nuhu yake gaya mutanensa inni ushhidu inni ushhidu Allah wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناسيتها إن ربي على صراط مستقيم yace musu ni ina shaida muku kuma ina shai ina ina shaida wa Allah ina kafa Allah shaida kuma ina shaida muku kuma shaidu ne wallahi nayi wa duk abin da kuke yi bauta ba Allah ba tawaye duk kuma kan ku ba ruwana da su ni dan tawaye ne duk wani an bauta ba Allah ba na masa tawaye sannan ku je ku min makirci gaba ɗayan ku kar ku saurara mini ku je ku yi makircin da za ku yi kar ku saurara mini ni na yi tawakkali ga Allah mahalicci na mahalicin ku kuma babu wani mai tafiya a bayan ƙasa face Allah yana riƙe da tukullumansa yana riƙe da kansa yana cikin damƙun ubangiji ta'ala Allah ta'ala tsora mu akan tafarki madaidaici akan sa muke wannan ita ce sunnar annabawa kuma ita ce himma irin ta annabawa yasa ake ce musu ulul azmi min ar-rusul himma himmatun tandahu thuraya wa azmun nabawiyyun yuz'zi'u al-ajbala himma ce kamar za ta tunkuri tauraro da da da, da himma irin na annabta wanda yake girgiza duwa saboda haka annabi annabi nuhu yace su je su yi duk abin da suka ga dama yace ni na dogara ga Allah subhanahu wataala kada ku saurara ni amma za ga wani mai dawan tsoron talauci kawai wallahi yake ana shi faɗin gaskiya talauci kawai gani yake to ai mutane yaushe za su yadda da shi yaushe za su karɓe shi idan yana tabo abubuwan da yake damu su to kuma duk da awan da ba za ka dinga tabo abun da yake damu mutane ba ai ba dawa bace ai baka musu gata ba ita da'awa abu biyu ne al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar umri da kyakkyawa ki da hana munana kuntum khaira ummatin ukhrijal linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kune fiyen al'umma gaba daya saboda kuna umri da kyakkyawa ki kuna hana kuna hana munana ayyuka akwai wasu mutane da ake cewa yan tabligh jama'atu tabligh suna shiga garuruwa kasashe suna wa'azi amma matsalan wa'azin su shine babu annahyu 'anil munkar ba hana munana ayyuka ya dai a tallata maka kyawawan ayyuka duk inda suka je kuma duk duniyar nan ba inda ba sa shiga suna shiga america suna shiga australia an ce suna da office ma opposite da white house a america kuma ba a hana su visa duk inda za su je su kai yanzu ya nemi ka nemi visa a hana ka ce kai wa'azinka akwai matsala kana taɓo yahudu kana taɓo yahudu da nasara amma su kuma ko ina na ba su biza don ba sa zuwa su jira akan mutane kawai abinda kawai za a kwadaitar da kai ka san girman Allah ka san kaza kaza shikenan suka ce wannan amrabun nasi ne cututtukan mutane su babu ruwansu da wannan to ina zaka gyara mutum baka faɗi cutarsa ba ai sai ka gaya masa ciwon sa ka bashi magani shine zaka gyara shi amma in ka zo kullum kana gaya masa kawai abun da dama yana yin sa ko kuma a abu ne wanda dama abin nan ya kamata yayi kuma bai zai samu matsala ba ba za ka samu matsala da shi ba in ka gaya masa ai wannan kana lallabin sa ne kawai to wannan kawai shine batta da awan yan tablik amma in ba haka ba mutane ne masu tawabu'u mutane ne masu gudun duniya kuma suna bada nasu gudunmowan don suna musuluntar da mutane da yawa suna musuluntar da mutane da yawa lokacin muna karatu a Jordan akwai mutum sittin da aka kai lokacin shugaban ƙasa Goodluck aka kai su su koyi tukin jirgin sama su sittin dukkanin su kafurai ne mutane suka je suka shiga cikin su sanda suka musuluntar da mutum uku ni na kai musu ziyara a lokacin sai ga ya muri kawai ya sa jallabiya da rawani kawai ya zama kamar balarabi amma matsalan shine idan kana shan giyanka ba za a ce karka sha giya ba in kana bid'a ba za a ce kai karka da in kana shirka ba za a zo a ce maka shirka haramun bane kaga akwai matsala kenan rabi da rabi ne kenan to annabawan Allah ba haka suka yi ba sun jajirce ne ko abun zai maka daɗi ko karya maka daɗi za a faɗa kai dama ba don kai nake yi ba ina ne saboda Allah kuma idan idan na gaya maka marar daɗin na taimake ka ne in ka gyara na taimake ka ne na gaya maka gaskiya ko da kana so ko ba ka so to haka ya kamata duk wani mai da'awa yayi duk wani mai kira zuwa ga addinin Allah ya kira akan gaskiya ko da a ce abun bayi da daɗi sannan kuma faɗan gaskiya ba zagin mutane ne ko kuma cin mutuncin mutane ba wannan kuma ka cire shi a da'awarka kwata-kwata ba sai ka zo kana cin mutuncin mutum kana zagin sa wannan kan ka nemi faɗa da shi ne ba gyara ba matsalarsa za ka gaya masa kawai da haɗarin da yake ciki sannan kuma ga magani amma ba tozarta shi ba ba cin mutuncinsa ba da kiran sunansa da waye-waye wannan duk musulunci bai da wannan ba shi yasa imamu shafi yake cewa ta'ammadni bi nushika bin firadin wa jannibni nasihata fi jama'a fa inna an-nusha bayna an-nasi naw'un min at-tawbih la arda istima'a fa in khalaftani wa asayta amri fala tajza idza lam tu'ta'a yace idan ni da kai ka zo ka mini nasiha amma ka nisanci min nasiha cikin jama'a ka kira suna na ka ce wane wane wane wannan kada ka ci mini mutunci ne yace idan ka ki ka yadda baka ji nasiha ta baka saba umurni na ba baka ka saba umarni na to in ba maka da'a ba kada kai raki kada kai raki yace don nasiha ka kira sunan mutum kamar nasiha cikin jama'a wannan kunya ta shi ne ma nasiha ne kunya ta shi ne saboda haka in dai abun ya shafi mutum ko mutane da yawa wanda ba za ka iya zuwa ka musu nasiha ba to ka faɗa a dunkule babu kama suna kawai kan mai uwa da wabi duk wanda ya ji kawai da shi ake kuma ba iya wanda ka sani ba da suke da matsala akwai mutane da yawa sai kai wa'azinka duk wanda ya tsarku kawai da shi ake kawai eh tsuma biyar kan tsuma biyar kan hanya codi yaro codi babba kawai to kaga shikenan ba wanda zai ce ka ci masa mutunci amma duk mai laifin ya san yana da laifi wannan shine wa'azi irin na irin na annaba kuma ba abin da zai same ka in ka dogara ga Allah wa mai tawakkal ala Allah fa wazu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya san masa haka Allah ta'ala ya kare annabawansa haka ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ce wallahu ya'simuka minan nas Allah zai kare ka daga sharrin mutane ka je kai ta ainihin wa'azinka kawai fasda bi ma tumar wa arif ani jahili kawai kaje kai ta wa'azinka kawai karka damu karka damu da mutane to haka ne inda dukkan masu wa'azi za su yi tawakkali ga Allah su yi wa'azin nan tsakanin su da Allah wa'azin zai samu karbuwa kuma za a yi gyara kuma babu ba abin da zai cutar da kai amma in kana tsoron mutane ko ta maslahanka ta duniya kake tsoro shikenan zai ka tafi a haka amma dai ba za ka yi gyara ba ba za ka yi gyara ba ka zo kai taimu mutane abin da suke so don su yi nishaɗi su tashi su tafi kawai wannan duka shirme ne kawai ba ba ba, ba wa'azi bane wa'azi sai da jarunta sai Allah ta'ala ce fa in tawallaitu fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin
ubangiji ta lace fa in tawallaitum idan kuka juya baya annabi nuhu ya gaya musu ya gaya mutanensa in kuka juya baya kuka ki ku imani fama sa'altukum min ajarin ba fa ina neman lada ne a wurin ku ba don ki kuku imani fa ba kuɗi kuke bani wa ballanta na in ga cewa nayi asara za ku daina bani kuɗi ko in kun ne muku da'awa wa'azi kuka karba za ku biya ni yawa ni bana neman komi a wajen ku in ajariya illa Allah lada na kawai sakamako na wajen Allah nake nema wa umirtu an akuna minal muslimin an umurce ni in kasance cikin musulmi in mika wuya wa Allah ta'ala ta kaga wani fa yana neman wani abu wajen wani ne fa sai yasa ake dan lallabin sa yake lallabin sa ba zai iya ga masa gaskiya ba ya ga me yayin fi masa dadi kawai ya ga masa to annabi nu yace to ni ma in ba ku amsa ba ni ba na nema ba wurin ku ko ba dan daina ga muku gaskiya ba saboda ladana a wajen Allah subhanahu wataala nake nema shi kadai kuma ni an umarce ni in zama musulmi kuma ina nan akan addinin musulunci wato dukkan annabawa suna nan akan addinin musulunci ne tun daga farkon su zuwa ƙarshen su tun daga farko zuwa ƙarshe kowa yana kira zuwa ga tauhidi ne inna dina inda lahil islam in ka kauce akan wannan tauhidin to wani abu daban kake ba addinin musulunci ba saboda duk da annabawa sun zo daban-daban suna da shari'o'in su daban-daban da tsarin addinin su amma sun haɗu a aqida da tauhidi Allah ta'ala ya cewa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa mun sa masa shari'arsa tsarin ibadansa daban amma wajen tauhidi kuma yace wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ta'ala ce bamu aiko wani daga cikin manzonni ba kafin ka face mun yi masa wahayi babu abun bautawa da gaskiya sai Allah ku bauta mini inji Allah sai ni ku bauta mini so da haka kowa zo da kalmar la ilaha illallah ne wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wajtanibu taghut ma'ana la ilaha illallah shine abota Allah a nisanci duk wani an bauta wanda ba Allah ba to Allah ya aiko manzo a cikin kowane al'umma da wannan tauhidi to da haka babu a tauhidi shi ba a shafe shi da haka ce shari'ar manzon sama ta shafe shari'o'in da suka zo amma bata shafe tauhidi ba ana nufin banda tauhidi banda tarihin da aka bayar a baya a cikin wancan littattafai inda ya inganta qur'ani ba ya shafe su to haka nan kuma tauhidi yana nan aqida tana nan a yanda take kamar da take a wancan addinin shi yasa manzo sa ake cewa nanu ma'sharal anbiya'i ikhwatu li'allatin dinuna wahid wa shara'i'una shatta mu annabawa yan uwa ne yan uba yan uwa ne yan uba addinin mu daya shari'o'in mu daban-daban mana uban mu daya iyayen mu mata daban-daban da kaga kenan an hadu a tushe kenan shine tauhidi idan aka ce baban ku daya uwa daban-daban ai tushen kun hadu a tushen don duka ku yayan baban ku ne amma kowa kuma da mahaifiyarsa to haka nan addinin musulunci yake duk annabawa sun zo da tauhidi la ilaha illa ba annabin da yazo yace ai shirka ba za a ce shirka shari'an wani annabi bane daga ba aka soke ta babu wannan Allah bai yarda da shirka ba saboda haka dukkanin su la ilaha illallah suke cewa to shi yasa kowa wato ainihin musulmi ne mai mika wuya zuwa ga Allah ta'ala to sai annabi nuhu yace ni ladana a wajen Allah nake nema ladan da'awana ba ina son ku bani abun duniya bane a cikin suratu hud wa ya qaumi la as'alukum alayhi mala in ajriya illa ala Allah ya ku mutane na bana roƙon ku ba wani abu na dukiya ladana a wajen Allah ta'ala nake nema haka sauran annaba gaba daya bana neman komai a wurin ku ni dai ku amsa da'awar kawai ni sakamako na wurin Allah nake nema kaga ba irin masu zuwa su yi wa'azi ko ya ce sadaka fi sabilillah kana cikin wa'azi wani sai zo ya mika maka naira ashirin sai ka je ka ka ce Allah ya taka da alheri sai ka ci gaba da wa'azi kwa taimaka fi sabe kaga wannan wa'azin ka na neman kuɗi ne kawai duniya kake ne za ga wani bai da sana'a ya je nan ya kasa wannan kasuwar ya tafi wannan kasuwar ya je kasa wa'azi ana dan bashi sadaka yana Allah ya taka da alheri to ka je ka kasa wani kaya ma ka kasa tumatur ko gwaza akwai sana'o'i da yawa amma ba dole ne ka zo ka kasa wa'azi ba shi Allah ya ce manzo Allah ya ce a kyauta ake yi ana neman lada ne a wajen Allah ta'ala in ajariya illa ala Allah so daga annabi ne yace la as'alukum alaihi mala bana roƙon ku bani wato ainihin kuɗi akan wannan da'awar da nake muku ni ina neman lada na ne a wajen Allah subhanahu wataala so daga duk mai don abin duniya to ba inda zai je kuma haka manzon suma yace qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba bana roƙ bana neman ku bani wani abu da'awar da nake muku ba ina son ku bani wani abu bane ku bauta Allah ta'ala ku so dangina amma ba na neman ku bani kuɗi ko wani abu to duk da a wanda kuma aka gina ta a haka babu kwaɗayi a cikin ta to za ka ga tana tafiya yadda ake bukata amma ne an sa kwaɗayi da neman duniya a ciki to ƙarya zai shigo kuma sassauci zai shigo dole ba kai saka faɗi wata gaskiya ba akwai boye ƙarya akwai ƙarya a ciki akwai boye gaskiya kuma za a samu ƙarya a ciki saboda dama ba don Allah ake yi ba saboda wata gaskiyan kana ga in ka faɗe ta a wurin fa to ka samu matsala alhalin kuma ya wajaba ka faɗe ta bara ka faɗa ba wani abun kuma ga yanda yake sai ka dan canja shi ka masa kuskurima ka ce a ba haka bane kaza kaza kaza ka samu yanda ka kauce wai kai wai ka taɓaci maka to kaga wannan ba don Allah kake ba kana yi don don mutane ne kuma asirin ka zai tonu ubangiji ta dace fa kazzabuhu فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ubangiji ta dace fa kadzabuhu mutanen annabi nuhu sai suka karyata shi suka ce karya kake kai ba manzo bane ba su yadda da manzoncin sa ba Allah ta'ala ce fa najjaynahu shi sai muka tseratar da shi wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi fil fulki a cikin jirgin ruwa ruwan tufa na bai halakar da su ba waja'alnahum khala'ifa muka sanya su sune masu meye wa'inda aka halakar din aka halakar da kafirai su kuma suka meye gurbin su suka ci gaba da rayuwa wa aqraqna allazina kazzabu bi ayatina Allah ta'ala ce muka dulmuyar da waɗanda suka karyata ayoyin mu da ruwan tufana ruwan tufana ya halakar da su fanzur kaifa kana aqibatul munzarin ka duba ka ga yaya karshen waɗanda aka yi wa gargadi ba su yi aiki da gargadin da aka musu bai kasance yaya aka halakar da mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi nuhu shine farkon manzo wanda ubangiji ta'ala ya aiko shi da yazo ya kira mutanensa zuwa ga bautan Allah subhanahu wataala su daina bautan dagutu su daina bautan gumaka saboda akwai wasu gumaka da suke bautawa annabi nuhu yayi wa'azi yace a daina Allah ta'ala shi kadai ne abun bauta sai suka kama cutar da shi suna cutar da shi babu wani annabi da ya sha wahala wani manzo da ya sha wahala aka ce irin annabi nuhu saboda saboda kasancewar shine farkon manzo da a zo a yi ta dukansa a yi ta dukansa har sai ya suma su yi tamanin ya mutu ne sai can rana in ta fito ta dan buge shi sai ya farfado in ya tashi kuma sai ya kama wa'azi a haka a haka sai da ya shekara dubu ba hamsin a cikin mutanensa shekara ɗari tara da hamsin yana shan wannan wahala kuma ya daure ya ci gaba da yi ɗin kuma saboda haka a ƙarshe sun yi ta masa makirci kala-kala kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa makaru makaran kubbaran wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghus wa yauqa wa nasara wa qad adallu kaseera fala tazidi zalimina illa bala ubangiji subhanahu wataala yace sun yi masa sun yi makirci makirci mai girma ba irin cutar da shi da basu yi ba har annabi nu yayi ta addu'a fada rabbahu anni maghlubun fantasir ce ya Allah wayannan mutane sun fi karfi na wayannan mutane sun rinjani ni mai rauni ne Allah ka taimake ni ka taimaki addinin ka yana neman Allah ka masa agaji amma suna ce duk wa'azin da ya sai su zo suna sunan su wasici su ce kar ku bar gumakan nan gumaka guda biyar kar ku bar waddu da ya gusu da ya kuku da nasaru so da haka kar a bar wa'annan gumakan da suwa'u saboda haka a ci gaba da bautan gunki wanda kuma gumakan nan kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya ce asalin su wato mutanen kirki ne wasu bayin Allah ne irin masu riko da ibadan nan kama a ce mutane masu gudun duniya shikenan irin mutanen da in ka gansu za su ƙara maka tsoron Allah sai suka resu sai shaitan ya zago ya ce musu a mafarki ya ce musu ku ji mutum mutum din mutane nan don in kun gan ku kuna ganin su za ku ƙara tsoron Allah shikenan sai suka zo suka yi gumakan lokacin ba arabta gunki ba sai suka zo suka yi musu gumaka suka yi gumakan su shikenan bayan sun rasu sai shaidan ya zaga wajen ƴaƴan da jikokin yace iyayenku suna bauta gumakan nan ne ku bauta musu sai suka kama bautan gunki to kaji farkon shirkan da aka fara yi kenan amma tun daga zamanin annabi adam har zuwa annabi nuhu kowa yana kan fitira ta addinin musulunci kowa ba mai bautan gunki ko mutum da ya kowa yana addinin musulunci ne kuma abdullahi bin abba yace an yi karni goma shekara ɗari ɗari sau goma shekara dubu daga zamanin daga lokacin annabi adam zuwa lokacin annabi nuhu kowa yana kan tauhidi yana kan bautan Allah ta'ala shi kaɗai ba mai yi wa Allah shirka to sai a wannan zamanin ne aka samu waɗanda suke wa ubangiji subhanahu wata'ala shirka shikenan suka kama bautan waɗannan gumaka sai Allah ya aiko annabi nuhu ya je musu gargadi tunda su ba wahayi za a musu a ce wayannan gumaka wayannan fa gumaka ne iyayen ku ba bauta musu suke yi ba sai aka tura musu manzo to shine annabi nuhu yazo yana wa'azi suka ce su ba su yadda da wa'azin sa su ba za su bar wannan abun ba to abu dai yayi zafi annabi nuhu yayi ta kai kukan sa zuwa ga Allah ta'ala yana cewa rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falan yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum ja'alu asabi'ahum fi adhani wastaghsaw shaban wa asaru wa asaru wastakbaru istikbara ce ya Allah na kira mutane na da daddare na kira su da rana amma da a wannan ba abun da ta ƙara musu sai gudu in na kira su ma ƙara gudun da awan suke yi kuma duk lokacin da nace ku zo zuwa ga tauhidi ku daina bautan gumaka sai su sa yatsunsu sai su toshe kunnuwansu haka wai kar ma su ji da awan sai su sa mai afansu kuma sai su rufe fuskansu sai annabi nuhu ya gama wa'azi sannan sai su cire kunninsu abin su buɗe kunnuwansu ka kenan a sai ba sa son gaskiyar ne ma kar ka ji ta ma ballanta naka ɗauka sun santa amma ba sa so domin idan aka gaya musu ita ta shiga kunninsu wasu za su yi imani sai suka dinga wasu yace kawai kowa ya toshe kunninsa kawai kar ma ya ji wa'azin domin in ya ji zai iya ɗauka to haka annabi nuhu ya ta fama da su ya ta fama da su shekara ɗari tara da hamsin suna dukansa suna suna suna walakanta shi shi kuma bai daina isar da sakon ba yace duk abin da za su yi su masa su kulla duk wani makirci da za su yi su kulla to a ƙarshe ubangiji ta'ala sai saukar masa da wahayi kamar yadda zuwa suratu hud wa auhayna ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'iz bima kanu ya'malu Allah ta'ala ce to muka yi wa annabi nuhu wahayi muka ce daga yau ba wanda zai sake imani daga cikin mutanenka sai wanda ya riga ya imani karka damu da abin da suke aikatawa daga yau babu wanda zai sake imani shikenan an rufe wato idan kai taurin kai aka gaya ma gaskiya ka kibi aka gaya ma gaskiya ka kibi Allah ta'ala sai yunke zuciyarka shine ukuba na karshe da za a maka a duniya in an rufe zuciyar to alheri ba zai shiga ba duk yanda aka yi ba za a shiryar da kai ba to sai Allah ya musu wannan aka ce to nuhu wato babu wanda zai sake imani daga mutanenka saboda haka karka daga hankalinka daga yanzu wanda zai imani yayi imani wanda bai yi ba kuma bai zai yi ba to daga nan annabi nuhu sai kama addu'a Allah ya halakar da mutanen nan yace rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa lalidu illa fajiran kafara yace ya Allah ka halakar da mutanen nan kar ka bar koda mutun daya gida ko mai jiran gida kar ka bari domin in ka bar su ma da su batar da mutanen ka ne ko ba wanda za su haifa sai fajiri mai yawan kafurci kaga ba su da amfani kenan to anan ne fa yayi addu'an Allah halakar da su amma tun daɗin daurewa kawai yake ko da a samu wanda za su shiryu ko da a samu wanda za su shiryu to wannan addu'an da yayi ne fa shine a lokacin ceto da aka je aka same shi aka ce yanu anta awwalur rusul kai ne farkon manzo a bayan ƙasa ka cece mu a zo a mana hisabi babban ceto na farfajiyar kiyama annabi nuhu yace ba zan iya ba ba ku san nayi addu'a an halakar da mutane na ba kaga ba ba laifi bane to amma annaba suna da tsoron Allah to da haka yace yayi wannan addu'a ina tsoron tinkaran ubangiji subhanahu wataala kuma Allah ya amsa masa addu'arsa kuma Allah bai aibanta shi akan abin da yi ba amma yace aje gaba ina tsoro to shikenan da yayi wannan addu'an sai Allah ta'ala yace yaje sassaka jirgin ruwa wasna'il fulka bi ayunina wa wahayna wala tuqatilni fil ladina zalamu innahum mughraqun kaje kayi sassaka jirgin ruwa da kulawanmu za mu kula da kai ba wanda isi zai taɓa ka kuma za mu yi maka wahayi na yadda za ka sassaka jirgin ruwa don an ce a lokacin ba jirgin ruwa a duniya so da haka bai san maya zai yi jirgin ruwan ba Allah zai mura sahayi ga yadda za ka tsara jirgin daga kaza ka ɗauko katako a nan ka haɗa ka ɗauko kusa ka buga a nan aka tsara masa yadda wato ainihin zai jirgin ruwa aka ce ci gaba da sassaka jirgin ruwa kuma Allah ta ce to mutane na zan halakar da su amma far karka min magana akan su kada ya zo halakar da su kuma ka zo kana cewa ummati ummati ka ce al'ummata al'ummata a'a ka bar ni kawai na halakar da su duk annaba kaga suna da tausayi duk da cewa shi addu'a amma zai iya cewa a kyale su a kyale su kamar yadda Allah ta'ala ya tambayi annabi Isa a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah kai kace iya abin nan mutanen ka su bauta maka da mahaifiyarka ba Allah ba sai ce shi bai faɗa musu ba in ya na ga musu ka sani in ban ga musu ka sani Allah ka san sirri na ni ban san naka ba sai ce in tu'azzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim sai kuma ya dace ya Allah in ka azartar da su bayan ka ne in ka musu gafara kuma kai mabuwayi ne mai hikima kaga kamar yana neman a musu gafara ke to wannan ne maza su ayi da yaji sai fashe da kuka saboda tausayin al'ummarsa shiga abinda annabi Isa ya ce abinda annabi Ibrahim ya ce sai ce Allah ummati ummati Allah karka halakar da al'ummata ya je Daif yayi wa'azi an murge shi an jefe shi an faffasa masa jiki aka turo mala'ikan duwatsu fa aka ce ka umurce shi da duk abin da kake so in kana so ka ce ɗauki duwatsun ɗayar ɗin da ya kife garin gaba ɗaya a halakar da su ka huce haushinka amma sai ce me ya ce baya bukata ce Allahumma ghafir li qawmi fa innahum la ya'lamun Allah ka gafarta mutane ba su sanni annabi bane Allahumma arham qaumi Allah ka tausaya mutane na Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka shigar da wa'annan mutane ba su sani bane kaga yadda annaba suke tausayin mutanen su to haka ya kamata mai wa'azi mai da'awa ya zama yana tausayin masu sauraron sa ba ka dinga ɗiban su kana sa su a wutar nawa ba kawai ka dira kan wannan kai kamar dama Allah Allah kake waye yayi laifin kai ka dira akan sa ai baka fatan yayi laifin kuma idan yayi tausayin sa zaka ji ai ha to ya shiga wuta me riban ka baka da riba ka tsora shi dai akan hanya ka nuna masa hanya ta gaskiya ka nuna masa barna da hadarin da yake ciki saboda tausaya masa kar ya je ya fada wutar nawa. amma ba haushin sa zaka dinga ji kana sama da shi kana buga shi ba kana kata kata kana ta jefa shi wutan jahannama kana dariya masu sauraro su ma suna dariya to akwai wanda ya san karshen sa ne babu wanda ya sani so da ta kamata ka zama mai tausayin al'umma kamar yadda annaba suke tausayin al'ummatan su abin da ya kamata kenan ubangiji ta lace je sassaka jirgin ruwa ya je sassaka amma yana sassaka jirgin ruwa mutane suna zuwa suna duba sai suke masa izgilanci kamar yadda Allah ya ce wa yasna'ul fulka وكلما مر عليه ناس وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه yana ta sassaka jirgin ruwansa da shi da mutanensa amma in manya-manyan jama'an suka zo wucewa wurinsa sai su dinga masa izgilanci nuhu da awan ta gagara ne kuma yanzu an koma kafintanci yanzu kafinta aka koma wa'azin ya gagara suna masa izgilanci shi ko yace in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskarun idan kuka ce idan kuna mana ba a yanzu mu akwai lokacin da zamu muku su wasu san me zai faru bane ai annabi nuhu an gaya masa ya sassaka jirgin ruwa ya ɗebi mutanensa a ciki za a yi ruwan tufa na za a halakar da mutanen nan amma Allah ta'ala ya masa kashe ni karkace za ka roƙe ni in bar su zan halakar da su amma kai jirgin ruwa shi ya san me zai faru da su amma su ba su sani ba suna ga kamar da wasa ne shikenan suna masa izgilanci annabi nuhu ya gama sassaka jirgin ruwansa aka ce to za a yi ruwan tufana shine ruwa mai tsanani ya wuce a ce ruwa kamar da bakin ƙwarya kawai kamar da bakin kogi ne zubowa kawai zai dinga yi daga sama kawai kamar ka karkata kogi ne kawai ba magana kamar da bakin ƙwarya saboda aka aka aka fara wannan ruwa aka ce to ya ɗauki mutanensa duk wanda suka yi imani shi ne ya ɗiba a cikin wannan jirgin ruwan to shine Allah ta'ala da kalmarsa ta kun innama amru idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun in yace kasance abu sai ya kasance shikenan Allah yace fa fatahna abwabas samai bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir Allah ta'ala yace sai muka bude kofofin sama suka dinga zubar da ruwa muka bude kofofin sama da ruwa mai zuba muka kuma muka faffasa ƙasa muka bubbugo da idanun ruwa ruwa kuma yana fitowa daga ƙasa ina ta fitowa da ƙasa da ruwan sama da na ƙasa sai suka zo suka haɗu a bisa al'amarin da Allah ya kaddara to shine malamai suka ce fa fatana abwaba samai bima'in munhamir Allah ya bude kofofin sama ana ruwa wannan ba irin ruwan da aka saba da shi wani don ruwan da aka saba da shi gajimare ne gashi nan annan sama ba sai an je kofofin sama ba a sararin samaniyan nan kusa kusa gajimaren yake in kawo jirgi kana iya wuce wannan gajimare kana sama ba a ruwa ƙasa kuma ana yi to shine yake narkewa sai ayi ruwa sannan gajimaren kuma rariya ne da yake dan take ruwan ba zuwa da ƙarfi sai na yin yab yab yab kamar yadda wai daga cikin magabata ke cewa as-sahabu ghirbalul ma'i walau la sahabu la afsada al-mataru kullama yaqau alayhi yace yace girgije ko gajimare shine rariyar ruwa ba don gajimare ba in an ce za in an yi ruwa ba gajimare to zai zai bata duk abin da ya sauka a kansa saboda haka sai ake tace shi to yanzu wannan kofofin sama ne suke buduwa suke ta zubo da ruwa kawai wataƙila ruwan daga kogin sama ne domin akwai kogi bayan samman bakwai kafin al'arshi saboda haka ruwan na musamman ne kasan kuma haka kawai ya dinga bubbugowa kawai ruwa ya dinga bubbugowa shi ma kila daga kogin ƙasa ne sai suka zo suka haɗu kaga ruwan ya fi ƙarfin ɗan adam su dai wanda suka shiga jirgin ruwa kaga suna nan a saman ruwa to kuma karka hararo ko kwale-kwale ne fa ka san kwale-kwale ne ruwan zai buge su ko ba irin wannan na gargaya rufaffe irin na zamani kenan ko don akwai irin wannan jiragen ruwan yanzu in ka shiga kaman kana cikin gida kana harkokinka kana dan dafe-dafen abincinka ka dan yi bacci a ciki kai sallah ka tashi ka dan kai ziyara wajen dan uwanka yana gidan sama hawa na ɗaya na biyu kai kana ƙasa kana zirga-zirganka a cikin jirgin ruwa lokacin baccinka ka je kai yadda ka san kana unguwar ku to irin wannan jirgin ruwan ne amma irin kwale-kwalen nan ne aka fara ruwa mai karfi dole ku yi fakin ko dole ku fita daga kogin ba aka bar ruwan ma zai karba zai zai tuntsurar da ku to kaga jirgin ruwa ne na musamman aka yi saboda haka su suna yawo a saman ruwa su kuma wa'annan ruwa na dukan su ruwa ya mamaye gidajen su duk sun bar gidajen sun tafi saman duwatsu ruwan da yana tabin su amma duk wanda ya imani babu wani wanda aka halakar a wannan amma akwai iyalan annabi nuhu guda biyu matarsa da ɗansa kan'ana su ba su yi imani ba su an an halakar da su sun sun halaka don ya yi ta kiran ɗansa kan ma yana cewa ya ɗana ka zo nan ka zo nan amma shi kuma yana cewa sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma zan je wani can dutse zai kiyaye ni daga daga ruwan nan sai ya je dutse sai ya samu ruwa ne kawai ruwa ma mai shi halakar da shi yayi ta roƙon Allah ta'ala ina ce ya Allah abin nan ka mini alƙawari zaka tseratar da iyalaina alƙawarinka gaskiya ne ga ɗana nan yana daga cikin iyalaina Allah ta'ala ce innahu laysa min ahli innahu amalun ghayru salih ba a cikin iyalanka wanda muka yi alƙawari za mu tseratar da su kaga tunda imani ya riba su shikenan bai imani da babansa ba to baya cikin iyalan babansa saboda haka haka nan ruwa je haɗe shi da shi da matar annabi nuhu saboda sun ha'inci annabi nuhu alaihi salatu wassalam shikenan suka je suka halaka a cikin ruwa su kuma Allah ya tseratar da su jirgin ruwan kiɗinsa shine bismillahi bismillahi majariha wa munsa in za a tsaya ma bismillahi za a tafi bismillahi haka aka dinga yawo ana yawo har wannan ya halakar da mutane wasu a gidajen wasu sun je saman duwatsun wasu ruwan ma har ya haɗe duwatsun ma akwai wata mata wanda malamin tarihi suka ce da za a tseratar da wani a nan da a tseratar da matan nan da ɗanta tana tare da ɗanta ta haura saman dutse tana riƙe da shi a kirji ruwan ya zo kirji ta tsora shi kafaɗa ruwan ya mamaye kafaɗan ta tsora a kanta ruwan ya zo ya haura har kanta sannan ta ɗaga hannayenta biyu ta ɗaga yaro sama haka ruwan ya je kere ya halakar da su dukansu sai dai an je lahira a bambance shi yaron a nema masa mafita amma bala'i ya zo ya afka musu gaba ɗayansu to wannan shine abin da aka yi wa mutanen annabi nuhu me yasa aka musu saboda kafirci ana gaya wannan al'umman ne domin ta shiga taitayinta kada ta yi irin abin da mutanen annabi nuhu suka yi to abin da ya samu mutanen annabi nuhu zai iya samu su so da haka mu yi imani da Allah subhanahu wataala mu yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar duniya ba kuma ba in bala'in bai same ka a nan ba to kuma zai same ka a can yafi muni saboda haka gara ma ka aje duk wata sharholiya ta rayuwar duniya duk wani abu da zai shagaltar da kai daga addinin ka ka aje shi a gefe kada ka je ka shiga cikin azabar Allah sai Allah ta'ala ya ce ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين وبنجي تعالى ثم بعثنا من بعده رسلا sannan muka aiko manzanni da yawa bayan annabi Nuhu ila qaumihim izuwa ga mutanensu faja'uhum bil bayyinati suka zo musu da hujjoji mu'jizozi wanda suke nuna lalle su annabawan Allah ne fama kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qabl amma basu kasance suna imani da abin da suka karyata tuntunin ba sun riga sun karyata annabawan a yanzu ba za su gaskanta su ba duk da sun zo da hujjoji kazalika nadabau ala qulubil mu'tadin Allah ya ce haka muke yunki akan zukatan masu ketare iyaka wajen kafurci su ne ta'adda ubangiji ta Allah ya ce mun aiko manzanni bayan annabi nuhu an aiko annabi ibrahim an aiko annabi hudu an aiko annabi salihu an aiko annabi ludu an aiko annabi shu'aibu da sauran annabawa har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nabi Musa annabi Isa Allah ta'ala ya aiko su su zo da wannan sakon wato idan suka zo idan wannan annabin ya zo yayi zamanin sa ya tafi sai kuma wasu al'umman su bullo da wata shirka sai Allah ya sake tada wani manzon sai ya zo mai musu gargadi bayan ya tafi sai su zo ko kuma wasu manzonin a tura su gari kaza ko kabila kaza wasu manzonin kuma a tura su wata kabila ka kama annabi Ibrahim yayi yayi zamani da annabi Lutu saboda haka annabi Lutu yana sallun annabi Ibrahim yana garuruwan Sham saboda haka haka suka yi zamanin su to haka Allah ta'ala yake yi wannan annabin wannan manzon ya zo sannan wannan annabin kuma wannan manzon ya tafi wannan annabin kuma wannan manzon kuma ya zo to amma ana yin annabawa a wannan tsakanin domin akwai bambancin manzo da annabi eh annabawan sun fi yawa akan manzonni su manzanni su ne masu zuwa da shari'a sabuwa sabon addini tauhidin ɗaya ne amma shari'o'in kuma sababbi ne saboda wannan manzon ya tafi wannan zai zo da sabuwar shari'a annabi Musa annabi Hudu shari'arsa daban annabi Salihu daban annabi Ludu daban annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa saboda haka haka suke zuwa to amma ana samun annaba tsakani in wannan manzon ya zo ya tafi kafin a aiko wani manzo sai a aiko wani annabi sai ya jaddada addininsa kenan annabi wanda ba manzo ba shine wanda yake jaddada addinin manzon da yake kafinsa amma dukkanin su ana musu wahayi manzon Allah ana masa wahayi kuma ya zo da sabuwar shari'a annabin Allah wanda ba manzo ba ana yi masa wahayi na ya jaddada shari'an annabin da ya zo kafinsa dukkanin su ana musu wahayi kuma kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi ne manzo ba irin su annabi Dawud kaga ba manzonni bane so da haka shi yasa ake cewa zabura ƙarin bayani ne na attaura ba littafi ne mai zaman mai zaman kansa ba saboda annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan ya tafi an aiko annabawa shi yasa manzo sa yake cewa kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar wato su abin nan banu isra'ila annabawa ne suke wato ainihin shugabantar su in wannan annabi ya tafi so ne annabi ya zo in wannan annabi ya tafi so kaga suna jaddada addinin annabi Musa alaihi salatu wassalam to haka ake ta tafiya har aka zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai daga zama daga kan manzon Allah ta sama babu wani annabi an rufe ma kana muhammadun aba adi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin shi cika makin annabawa ne an rufe karban manzonci kwata ba da manzonci ba da annabta da manzoncin duka to sai zama shi manzon Allah ta sallama malamai ne suke jaddada addininsa ba wani annabi da za a turo sai dai malamai shi yasa zo hadisi ulama ummati ka anbiya ibani isra'il malamin al'umma ta kamar annaba banu isra'ila ne suna aikin annaba banu isra'ila shine jaddada addinin manzon da yazo kafin su shi yasa manzo sake cewa al ulama warasatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa inna ma warasu al ilma faman akhadha akhadha bi hadbin wafi malamai magada annaba ne annaba ba su gadar da kuɗi ba sun gadar da ilimi ne wanda ya ɗauke shi ya ɗauki ilimi yana tallata shi to wannan ya samu babban rabo domin yana gado irin na annabta to idan kai magajin annabi sallallahu alaihi wasallam ne to wa'azin kai zama qala Allah qala rasulullah Allah ya ce annabi ya ce ba surutu ba ba ka zo kana ta koda kanka kana bayanin kanka ba ba ka zo kana bada dariya ba kawai ka zo ka isar da sakon Allah sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda manzon Allah yin haka zaka yi kawai to shine ka zama magajin annabawa amma in ba haka ba kana tallata kanka ne kawai wata kasuwar ka buɗe Allah ya sauke to ubangiji subhanahu wataala yace mun aiko manzonni zuwa ga mutanen su faja'u bil bayyinati suka zo da mu'jizozi ko ne annabi da mu'jiza kuma za a duba a wannan lokacin wani abu ne yake cin kasuwa sai annabin ya zo da irin wannan mu'jiza din kaga a lokacin annabi annabi Musa wato matsafa ne suka yawa a zamaninsa to sai babban mujizansa sai Allah ya bashi sanda in ya sake sanda sai ta zama maciji kaga matsafi zai iya wannan ya sake sanda ta zama maciji ya sake igiya ya zama maciji to sai aka ba annabi Musa sanda in ya sake ta ta zama maciji kuma babu wani tsafin kuma da zai iya da zai iya rufe wani ido saboda haka idan suka yi tsafin su sai macijin ko sai ya haɗe duk abin da suka yi na tsafin su zamu zo kissan gobe zamu fara ta insha Allah saboda haka kaga sai aka zo da wannan to in dai ka yadda abin nan masu tsafi suna burge ka to ga wani ya zo ba matsafi bane kuma ya zo da abin da ya fi tsafi in ya sake sannansa zai cinye tsafuffukan gaba daya shikenan sai ka imani ka tabbata wannan abu daga Allah ne annabi Isa lokacin da ya zo masu magunguna ana ana tashi kawai wane ya bada magani sai kaga an warke kai wane ya kore wajen likitanci ya kore wajen bada magani ya kore wajen bada magani to sai aka ba annabi Isa wato wata mu'jiza ta warkar da makaho da aka haife shi da makanta wanda duk duniya ba likitan da zai iya isa ya bude wannan ido shi tun farko makaho ne aka aka haife shi to ba wani mai magani da zai iya baka magani wannan idon ya dawo yana gani dama kawai sai in da kana kallo ne ka samu dan matsala to likita sai ya duba ya baka wani magani in wata kura ne ko wani abu ko wani ciwo ne ya warke sai ka dawo kana gani a maka aiki a yaɗe maka wani abu amma inda makanta aka haife ka ba likitan duniya da isa ya buɗe maka ido to annabi isa in yi addu'a sai idon ya buɗu haka nan kuturu wanda yatsunsa suka cinye zama dungulmi annabi isa in yi addu'a sai yatsun su miƙe su zama kamar na sauran mutane ba wani likita a duniya da isa ya fitarwa da kuturu yatsunsa ba ko wanda yatsan sai ya dade haka shine kuturo ba yatsan ya cinye gaba daya amma yayi addu'a sai ya fitar da shi kai ba ma wannan ba Allah ya bashi addu'a raya mace ce idan mutum ya mutu annabi Isa kan yi addu'a sai ce tashi sai tashi da izinin Allah kaga wannan ko ba wani likita a duniya da zai iya wannan Allah ya bashi wannan mu'jiza kace kai kace kada son sai ka zo ka ce to ni zan yi imani da kai mutum zai ce zai imani da annabi Isa amma sharadi a raya masa kakansa shi gina nabi za a zo ina kabarin kakai addu'a ce tashi da izina kuma kakan ya tashi ci gaba da rayuwa sai dai daga bayar su in baban sai yake son a tayar masa ma a tayar masa Allah ya bashi wannan wa uhyil mauta bi idnillah ina raya matattu da izinin Allah Allah ne bashi wannan ba wai da izinin sa bane na fatan kuna fahimta wannan ya sa na tuna da wani dan bid'a wanda yazo yana wai abin nan wai wai wai nasara ne suka zo suna kalubalantan wani daga cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu na kalubalanta abdulkadir aljiyali amma kisan ba gaskiya ba ne abdulkadir aljiyali mutumin kirki ne sai ya ce maza kuna cewa annabinku ya fi namu ya ce ya ce to mu annabinmu ya raya mace ce wato annabi isa kenan to ku kuma annabinku bai taɓa raya mace ce ba saboda haka annabinmu ya fi naku sai ya ce masa to ni ɗaya ne daga cikin mabiya annabinmu ka zo ka nuna min wani kabari ne kake son a tar maka wasu aka zo ka nuna masa wani kabari sai ce to annabin ku annabi Isa cewa yake in zai tada mace ce qum bi iznillah ka tashi da izinin Allah yace to ni da izini na zan faɗa wai sai ce qum bi izini tashi da izini na wai sai mace ya tashi saboda Allah yana tsoron sa kaga daga ji wannan kasan tatsuniya ne ba yadda za a iya tashi ba da izinin Allah ba saboda haka ba kissan ba gaskiya bane ba gaskiya a cikin ta annabi Abdul Qadir Al-Jiyali bai zai yadda da wannan ba to saboda haka annabi isa allah ba shi wannan mu'jiza shi ko manzal sama lokacin da ya zo wato sai zama ana kabun nan fasaha da balaga ita take cin kasuwa kawai ka zo kai wani waƙi ko wani zube ko ta huɗuba a tara jama'a akwai suku ukaz akwai suku mijinna zilmajaz za a zo a haɗu malam kowa ya zo ya tsara waƙansa ya zo ya yi ya rera ya rera shikenan kawai ya burge ya tashi wannan ma ya zo ya yi balaga da fasaha wanda wannan bai iya irinta ba wannan ya zo ya wata hutuba ya tsara wani khidabansa ya zo ya yi larabci ya tsara ya tsara ta kai wannan ya haɗu wannan ya haɗu to da aka ga haka ne sai Allah ta'ala ya aiko manzo sama da alqur'ani shine babban mu'jizansa duk iya hudubanka duk iya waƙinka waƙanka baka isa ka zo da wata magana wanda ta kai alqur'ani fasaha da balaga ba Allah ya kalubalance su kuma suka kasa zuwa da irinsa saboda haka sai ta zama mu'jiza ce wanda ta fi kowace جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بكتاب غير منصرم zaka duk ayoyin da annaba suka zo da shi mujizozi sun wuce amma wannan yana nan kuma duniya ta tashi kalubale ne ga kafurai su zo da littafi irin alkur'ani babu shi a duniya kuma yadda ake ci gaba da abubuwa na na, fasaha da, da, zamani da waye inda za su iya da sun yi ai sai a samu ainihin wasu abubuwa na zamani su dinga taimakawa masu kwakwalwa profesosi a zuwa ce za a haɗa wani littafi ya zama irin alkur'ani ba za a iya ba har duniya ta tashi saboda haka wannan ita ce babbar mujiza to haka Allah ta'ala ya dinga yi wa annaba sun zo da mujizozin amma duk da haka wasu ba su yi imani ba saboda me saboda ba imanin ne suke so ba manzo sun ya sa wata ya tsage ya tsage biyu su suka nema suka ce in watan ya tsage da su yi imani shikenan aka ce manzo zama ya rafida raka'a biyu sa watan ya tsage rabi akan dutsen safa rabi akan dutsen kai ku'ana amma suka ce ai wannan kila tsafi ne rufa ido ne bari mu duba dai mu gani mutanen ƙauye in sun shigo in sun gani to gaskiya ne in ba su gani ba kuma kawai rufa ido ne mutanen ƙauye suka shigo suka ce sun gani kowa ya zo ce je da dare wata ya tsage sai suka ce haza sirrun mustamir suka ce wannan tsafi ne mai zarcewa ba irin wanda aka saba da shi ba to kaga ba sa son su yi imani ne manzoni sun zo bayan annabi Musa kuma da mujizoji suka karyata bayan annabi Nuhu da mujizoji suka karyata su annabi Salihu ya zo da taguwa a fan dutse ta tsiro dutse fa kaman dabe tayis din nan an yi dabe da tayis kace wai wai wai wai wai taguwa ta tsiro raƙumi ya tsiro da ransa yayi addu'a kuma raƙumin ya tsiro da ransa kuma suka faɗi irin kalan raƙumin da suke so ya zama matashi mai kalan kaza mai kalan kaza shikenan kuma ya fito don su yi imani amma a ƙarshe suka kashe taguwan kuma ba su yi imani ba suka kafurce Allah ta'ala ya saukar musu da tsawa ya halakar da su to shine Allah ta'ala yake gaya mana summa ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'u bil bayyinat suka zo da hujjoji sai Allah ya ce fama kanu li yu'minu bima kadzabu bihi min qabl ai ba za su imani da abin da suka karyata tun kafin ba to manzon da ya zo ma yana zuwa kace kai karya kake karya kake to shi yasa duk abin da ya kawo ma kawai ba za su yadda ba karya ne ba su tsaya ma sun saurara ba kun fahimci misali wannan kamar wani ahlus sunna ya zo yana wa'azi a unguwanku ya zo masallaci yana wa'azi wani ya tace kar ku yadda da shi dan izala ne dan izala ne to su kuma an gaya musu yan izala masu sabon addini ne to duk abin da zai faɗa ba za su yadda ba ai riga an masa tinti cewa dan izala ne kawai ba za su faɗa ba za su yadda da shi ba ko ba wahabiye ne ko maki manzon Allah to shikenan ba za su yadda ba to irin sa ne da manzonni suka zo kai da Allah ba ni manzo wani manzo za a turo da Allah ka daina wannan magana to duk abin da zai kawo ko sun gane gaskiya ne tunda tun farko sun ce ƙarya yake yanzu ba za su canja su ce gaskiya yake ba suna gani ai abun kunya ne wannan akwai kaskanci bayan ga abun da muka faɗa da yanzu mu zo mu abun wannan fa shi yasa da yawa yan bidiyan nan wallahi abun da ya hana su dawa sun dakin sun riga sun ce wa'annan mutane mabarnata ne waye ne ba masu gaskiya ba ne za su halakar da kowa daga baya ai karatu ya yadu a gidajen talabijin da rediyo da ina ne da social media duk gaskiyar nan gata nan a fili amma da su dawo su iya ce maka ai matasan na sai sun fi mu gaskiya wayan yaran sun fi mu gaskiya ko nan da muke cewa yan izalan nan kowa biya nan sun fi mu gaskiya fa mu dauki da'awar su ba za su iya ba suna gani akwai kaskanci a ciki galibinsu sai na Allah na Allah baya karewa sai yan kaɗan wani kan zai dawo dai amma ko bai faɗa ba dai za ga hankali hankali dai yana zamewa har ya dawo cikin wato ainihin ahlus sunna to Allah ya kiyaye mu da kiyayewansa bangiji ta dace tunda sun karyata tun farko ai a yanzu ba za su karyata ba wannan kaman ayan suratul an'am Allah ta dace wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra za mu dinga jujjuya zukatansu da idanunsu kamar yadda a farko ma ba su yi imani da shi ba to ba za su yi imani da wannan din ba wa nazaruhum fi dughyanihim amahun sai ba su suna tafa gauniya a cikin hayaniyansu a cikin girman kansu girman kai sai hana su yin imani to haka ne duk wanda yayi zafi akan gaskiya ya kita yayi zafi ya tada hankali akai to daga ba ko gaskiyan ta bayyana masa ba zai yadda bi ba duk hujjan da aka kawo masa amma in ya nutsu ne lokacin da gaskiyan ya zo ko bai fahimta ba sai ya nutsu shi dai na addu'a Allah ya nuna masa gaskiya ya bashi ikon bi to in Allah ya yarda ko in aka gamsar da shi da dalilai zaka ga ya dawo kan gaskiya wannan shine abin da wato ainihin yake faruwa to ubangiji subhanahu wataala yace kazalika nadaba'u haka nan muke yin yunki muke rufewa ala qulubil mu'tadin akan zukatan wayanda suke yan ta'adda masu ketare iyaka wajen kafirci sai mu rufe zuciyan sai zama ba za su gane gaskiya ba saboda ka duk wanda kaga baya gane gaskiya to kawai dama ya an dade ana tallata masa ita yaki da sai Allah ya rufe zuciyar shikenan ba zai taba ganewa ba amma in kana neman gaskiya wallahi Allah zai tsora ka akanta wallazina jahadu fina lanadiyan nan subulana haka maza ubangiji ta ce masu kokarin sai sun gane inda shiriyan take Allah ta'ala ce za mu tsora su akan shiriya wanda ko batan suke so suna nan akan batan su kuma Allah ya halakar da su a wurare daban-daban kamar yadda Allah ta'ala ba mu labari a cikin suratul isra wa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuhin wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadi khabiran basira diyawa muka muka muka halakar da jama'u diyawa bayan annabi nuhu Allah ta'ala ya isa ya zama na ya san laifuffukan bayinsa kuma yana ganin yadda bayinsa suke masa barna saboda haka yake halakar da su da zunubansu ba zaluntar su yake ba to da haka mu ji tsoron Allah kada abin da ya samu wayancan mutane ya same mu ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله akwai kwamiti na musamman wadda suke kulawa da tafsiri shi malam sun shiryo wasu jerin karatuttuka da lekcoci da littattafan da malam ya yi su ya kare gaba daya da kuma website da za ka samu saboda ka amfana rayuwanka duniya da lahira akwai su suna nan da yawa a takaice idan in ka je ka shiga website da yake dauke da www.sheikh babu jal babu bambantawa za ka rubuta shi haka sheikh abubakar muktar sai ka sa .ng www.sheikhabubakar ng insha Allah duk wa'annan bayanan da na yi maka littattafai guda goma sha bakwai wadda kai ka ji wasu daga cikinsu akwai abin da kake bukata a ciki insha Allah ka je za ka samu insha Allah sannan akwai wanda ya rubuta shawara kuma ga su masu sa kaman short video na malam suna sa background din da wasu music suka ce shi wannan ya ce to karatu ne fa da ake karuwa na addini idan sauti kowane iri na piano ya rubuta ko piano ko jita ko ma meye da yake tashi a ciki kuskure ne a cire in dai ana yi a cire wannan shawara ne wanda wani ya bayar Allah ya saka masa da alkhairi to daga nan kuma sai mai tambaya ya ce malam assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya saka da alkhairi malam ya halatta wai in cewa mutum in ban yi abu kaza ba Allah ya tsine ni
to ai tsinuwa ba ya daka tsine wa wani ba ma a ka'ida na shari'a laysa al-mu'minu bi da'ani wa lalla'ani wa al-fashil bazi mu'mini bai kamata ya zama mai tsinuwa ko wani kuma ka ce in ka tsine wa wani tsinuwan za ta dawo kanka farko dai malamai sun yi jima'i haramun ne ka tsine wa musulmi ka kira sunansa ka ce Allah ya tsine masa wannan haramun ne idan kafuri ne nan ne aka yi sabani wasu suka ce shi ma bai halatta ba don baka san karshen sa ya zai zama ba don in ka tsine masa ka kore shi daga ramar Allah ne kile musulunta sai dai wanda ka tabbatar ya mutu akan kafirci kamar fir'auna da hamana zaka ce Allah ya tsine wa fir'auna saboda wannan ya riga ya cika babu imani amma wani daban suka ce ba za ka tsine masa ba don baka san me zai cika da shi ba to ballantana kuma ka zo ka tsine wa kanka kaga wannan wannan mummunan kuskure ne kuma Allah ta'ala yana jarraba mutum da abun da yake faɗa da bakinsa ihzar lisanaka an taqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiq ka kiyaye harshen ka karka dinga faɗa abu Allah ya jarrabe ka domin bala'i yana faruwa da abin da kake yawan faɗa saboda haka mutum ce in bai kaza ba Allah ya tsine masa in ba kaza ba Allah ya tsine yana tsinewa kansa ne kuma sai tsinuwan ta zo ta bi shi to ba a yadda ka tsinewa wani ba ma ballanta na kanka sai dai wasu masu laifi ka ce Allah ya tsinewa kafurai Allah ya tsinewa matsiyata Allah ya tsinewa yankin nafin wannan duk zaka iya yi amma ba ka kira suna ba to ballantana a kan kanka wannan akwai rashin wayo a ciki Allah sauke wanda yake cewa malam shi yana tare da matar shi wanda mata tana son shi sosai amma shi kuma baya son ta kuma ya rasa yadda zai
ya rasa yadda zai to yayi hakuri eh yayi hakuri Allah ya hakuri ya ci gaba zama da ita ila akwai 'ya'ya tare da su la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar manzo sun ce kar mu'mini yake mu'mina in wani dabi'un bai mata ba akwai dabi'un da ya maka a cikin dabi'unta dole ne zaka samu ka duba dabi'unta da ya maka din sai su ceci sauran sauran abu matsalolinta wa idal habibu atabi zambin wahidin ja'al mahasinu bi alfi shafi'i sauran da su ceci sauran wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karitumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fi khairan kaseera kar ku dinga musu mu'amala mai kyau su mata Allah ta'ala ya ce in ma ka ki ta zai yi ka ki abu Allah ya sa alheri mai yawa a ciki saboda haka kai hakuri sannan na biyu in baka son ta ka ji tausayin ta in ka rabu da ita ina za ta shiga ya ina za ta sa kanta ai abu biyu ne Allah ya ce ko wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Allah ya shar'anta aure yace ya sanya akwai soyayya da tausayi a tsakanin ma'aurata to soyayyan in ta tafi ai tausayin yana nan sai ka rike ta wani ya zo ya samu sai na Umar yace shi wallahi ba son matarsa zai sake ta sai ce to in lam tuhibba farhamha in ba ka son ta kaji tausayin ta mana ai Allah ya ce akwai tausayi to shikenan yanzu ka ji tausayin ta kai hakuri ka ci gaba da rike ta kuma kai Allah ya halatta maka zaka iya auren mata har hudu shikenan sai ka kara wata matan wannan kuma a ci gaba da lallabawa haka koda ka ji baka son ta kuma sai Allah ya baka lada a bisa sababin hakurin da kai na'am
wanda yake cewa malam matata mun yi magana da ita akan cewa zan ƙara aure to malam kishi take da shi har ya wuce kima da na fahimci haka ina yi mata addu'a idan na ce Allah ya shirye ki wannan kishi Allah ya rage miki sai ta ce ba amin ba to irin wannan kalmar da take faɗa tun da tana jin kamala yayi to don me yasa ma zaka ga mata ai kai baka ƙara aure ba ka zo kana hira da matar ka za ka ƙara har kuna jayayya ka ga wannan kai rago ne ma zai wuya ma kai ya ƙara aure shine gaskiyar magana kawai kana tsoron matar ka ne kawai saboda haka ka zauna da matar ka ɗaya kawai tunda baka da niyan ƙari amma ka zo har kana hira da ita wai kishin ki yayi wato kana ɗan latsawa ne in akwai kofa sai kai in babu kofa kuma shikenan to ba kofan ta rufe shikenan ka je kai ta zama da mata ɗaya kawai wai ce baka ana neman yardan mata ka ƙara aure wata baka ana yawa musu wannan hiran ai lallabawa za ka yi ai in ka ga wanda ta yi kawai in abu ya nisa dai dab da za a baka sai ka dan gaya mata to fa na fara neman aure kuma akwai wani insha Allah da a daidaita kwazo sai ta ji an baka mata kawai ta yi kukanta ta yi kukanta ta share hawaye ka bata hakuri shikenan kawai wata ran sai a ga mata ta shigo sai ka musu nasiha a zauna lafiya shikenan kaddara ne na Allah Allah ne ya shar'anta amma kullum ka je kana ta fitinan ta kawai da wani cewa za ka ƙara aure kana ta ɗaga mata hankali kawai ai wannan bai kamata ba ai so ba daidai ba ne amma ke kuma ki yi haƙuri tun da mijinkin haka Allah ya sa yi abin nan haka halinsa yake to don Allah karki dinga cewa ba amin din ba don addu'a ne mai kyau cewa Allah shirye ki Allah ya rike miki ki don kishin yayi muni kuma yana zama ciwo ai sai kaga matan sun kidime sun rasa jin daɗin rayuwa da sauransu amma addu'an da ya miki mai kyau ne ki ce amin da Allah duk da dai kishi akwai shi kuma kishin fa yana nuna tana son mijin ne duk mata mai kishi tana son mijinta ne to amma dai kar a wuce gona da iri in ya miki addu'a mai kyau ki ce amin don Allah ki ji tsoron Allah kuma Allah ya kaddara auren nan dai za a yi shi duk da dai yana dan tsoro tsoro amma Allah yadda zai auren in Allah ya kaddara shi Allah ya sa mu dace to tsarin bayani da ya shi wannan din ya ce to malam ni kawai idan na je na nemi mata har aka ɗaura mini aure da ita na zo na sanar da ita na samu mata fara ɗaura aure wannan kuwa laifi ne ni dai a wurina kuskure ne duk da wani malami ya bada wannan fatawa ko da mun ce ba dole ba ne ka gaya matarka za ka ƙara aure amma a yanayin zamantakewanmu ka je ka ɗaura aure ka ƙara aure ba ka gaya wa matarka ba gaskiya ka jawo rashin zaman lafiya a gidanka za ta ce ka ci mutuncinta ka rena ta ba ka ɗauke ta mutum ba domin a al'ada ba haka ake yi ba a al'ada ana faɗa mata har ta zo a zo har a zo wurin kai goro a zo wurin kai ka duk tana gani to shikenan kai ka bi al'ada mene ba fasawa za ka yi ba amma kawai saboda kana tsoron ta sai ka daura aure kawai sai ka zo ka ce mata ka daura to yanzu abun da zai faru shine idan baka gaya mata ba ka zo kai auren to za ta tada bore ta ce ita fa ba maganan kishiyar ne damuwanta ba da aka ki a gaya mata ne an ci mutuncinta tunda ba a gaya mata ba sai ta zo ta fake da wannan kuma asali ba shine matsalan ba babban matsalan shine ka mata kishiya amma yanzu ka bata wani hujja wanda za ta je tana kokawa da shi kuma mutane za su ji tausayin ta za su goyi bayan ta saboda haka ka gaya wa matarka za ka ƙara aure ta fanjama fanjan yauwa ko kai dai ba sakewa za ta ba ta yi kukanta ta share hawayenta Allah ba ta ladan musiba amma ka gaya mata saboda haka kafin ta zo ma ta san cewa za ta zo kaga ba ta da wani hujja in ta ce don me yasa za ka ƙara aure kuma wannan Allah ne ya ce maka ka ƙara fanki ma za balakum minan niza'i kaga wannan kana da hujja al'ada ana karawa a shari'a ma ta kudaitar a kara to amma fa cewa baka gaya mata ba fa wannan kan za a ce a wannan ai baka kyautata mata ba so bai kamata a dinga yin haka ba na'am
ta ce malam da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya saka da alkhairi ta ce malam ina tare da wani saurayi ku kimanin shekara uku akan cewa zai aure ni amma gaskiyan al'amari malam shi ɗin ɓarawo ne yana sata amma muka yi alkawari da shi cewa in ya yadda ya daina wannan satar ɗin zan aure shi da ikon Allah ya bari abokanensa sun bari amma iyayena saboda fahimtar cewa shi ɗin ɓarawo ne sun ƙi sake mini mala ya zan yi
hakuri zaki ki bi abin da iyayenki suke so domin ba a yabon dan kuturu sai ya shekara dubu da yan yatsu sa ko ba haka ba haushe yake ba ha ko ba shekara dubu ba ne shekara ɗari ne ko to dubu ko dubu ne ma saboda haka yanzu ya ce ya tuba ila ya tuba ya gaya miki ya tuba don ya lallaba ya aure ki ne bayan ya aure ki zai iya koma ruwa saboda haka iyayenki sai suka ce ba su gamsu ba saboda haka ki samu wani wanda baya yin sata tun asali mutumin kirki ki aura shi kuma ya je ya samu wata wanda ta tuba ita ma shikenan sai ya aura ko kuma wata wanda ba ta da wani zabi saboda haka bana baki shawara tunda dai iyayenki ba sa so don Allah ki hakuri duk wanda ya bar abu don Allah Allah zai musanya masa mafi alkhairi ki addu'a kin bi iyayenki kin dada da iyayenki Allah ya, ya musanya ki miki mafi alheri amma yanzu idan iyayenki ba sa so kika ce sai kin yi kuma yaje koma sata wata ran a zo a ce ai an kama mijinki yayi fashi da makami ko kuma ki haifi yaya su ma su zama barayi ai daga nan an samu matsala saboda haka maganan ya tuban nan fa don ke ya tuba fa saboda ya aure ki fa ke ne kika ce masa in ya tuba zai aure ki saboda haka zai dan iya denawa yanzu tun da yana son ki amma inda tuba ne ta Allah da Annabi tuntunin dama shi ya watsar da abun ya tuba tun ma kafin ku fara maganan aure sai ya ce ai ba a kama mutum da laifin da yayi a baya tun da ya riga ya tuba magana ya kare a bashi amma fa yanzu fa don auren ne zai tuba to auren da yanzu soyayya ne take daukan sa auren da nan gaba za ku zo kuna faɗa ma ko ya ce ko ya koma ma in kin ce to ai na ce maka dama sai yanzu zaka sai sai ce ai dama da, da halin sa kika same shi saboda haka bana baki shawari musamman tun da iyayensa iyayenki ba sa so ba shi kadai bane miji shi ma je nemi wani wanda iyayenta suka yadda ya aure ta ba shi kenan ba an raba kenan na'am
wannan yake cewa malam shi tun da ramadan ya kama yana yin waɗansu abubuwan da ke fidda mazi a jikin shi da gangan amma sai ranar da ka amsa wata tambaya a nan sai na fahimci cewa fa a sai yin haka ɗin kuskure ne ko yana taɓa azumi to mala ya zan yi to wannan za mu masa uzuri jahilci ne shi a tunaninsa hakan din baya karya azumi Allah ya taimake ka dai bayanin ka na ƙarshen nan ya cece ka da kace baka sani ba to muna jajanta maka na rashin sani yanzu kuma muna maka murna ka samu ilimi saboda haka Allah bai zai kama ka da abin da baka sani ba amma azumin ka fa sai ka rama wannan rashin sanin bai zai sa ya zama azumin ka yana nan ba amma babu kafara iya azumin da kai wannan abun za ka rama daga yanzu kuma ka tuba ka dena kar ka sake yi idan ka yi haka baka da matsala Allah ya sa mu dace
wannan mala ya ce sanadiyan wani ciwo da ya fita mini a kaina furfura sai ya fito ta ko'ina a kaina to malam zan iya samu wani dais ko wani abu in shafa gashi na ya koma kamar da yake da
ita furfura ana iya gusar da ita da abun da ba baki ba saboda hadisin jannibu haza shayba washtanibu sawada ku nisanta furfuran nan ku nisanci kuma rini da baki idan shekarunka sun kai na furfura dole za ka yi su to amma akwai wani rini za ka iya yi ko wani kalan bombita ko wani brown ko wani abu wanda zai zai yi kyau kuma ba baki ba ne sai za ga idan mutum furfuransa jifa-jifa ne ko burawun ya sa wani ma bai zai gane ba sai ya ɗauka duka bakin ne to baki ne ake ake nisanta saboda haka a yanzu kana iya yi da wani kala wanda zai zama ba baki ba sai in mutum ya lura ma zai gane cewa ba bakin bane amma ban da baki kan shari'a ta hana na'am wannan ke cewa malam mu yi faɗa ne ko dalili aka naushe shi a baki da aka naushe shi a baki har jini yana fitowa kuma ya haɗe wani ɓangaren jini to malam yaya matsayin azumin shi kuma daga ƙarshe ina roƙon maka malam Allah ya baka aljannar firdausi amin Allah ya bamu gaba daya eh azumin ka ya karye zaka rama guda daya duk wanda ya sha jini ko ya haɗe jini azumin sa ya karye amma babu kafara tunda naushin ka aka yi ba da gangan bane kuma muna addu'a Allah ya kiyaye na gaba eh kuma a daina fada shi yasa shari'a ta ce in kana azumi babu fada fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni rumsa'in ne in wani ne mai zage-zage da kai ko faɗa da kai ka ce ni azumi nake yi to kaga inda ka yi aiki da wannan hadisin da ba a fasa maka bakin ka ba saboda haka ba faɗa ko ya neme ka ka kama hanyar ka ka tafi kawai ba ruwanka da hayaniya in kana azumi ka kiyaye wannan amma dai za ka rama azumi guda ɗaya
akwai wata baiwar Allah da ta kawo sadakan man fetur a cikin wannan masallacin da ake amfani da shi sannan wannan darduma da aka shimfiɗa a saman shi ma wani bawan Allah ne ya siyo ya ce a ɗora kamar haka ya ƙara haske wurin karatu ana roƙo a sa su addu'a da wanda suka roƙi rashin lafiya da masu neman kuɗi masu neman aure da makamantar irinsu to Allah ya saka musu da alkhairi gaba daya masu neman lafiya Allah ba su lafiya masu neman aure Allah ba su nagari ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين